والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da ɗaya ga watan da saniya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda ya dace da sha shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna darasi na sittin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka na muktasaru zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala idan yan uwa za su iya tunawa muna kan bayani dangane da aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam da hudubar da ya yi a wannan rana kuma da kuma wato ban kwana da yau mutane wa wadda a hina izin nas faƙalu hajjatul wada a wannan hajji ya yi wa mutane ban kwana ya faɗa musu cewa la'alle la alƙakun ba da ami haza wataƙila ba zan sake haɗuwa da ku ba a wannan bayan wannan shekara daga nan ake cewa wannan aikin hajji hajjatul wada'i wato hajjin wato ban kwana to shine malai yake cewa summan sarafa ila al-manhari bi minan fa nahara 63 badanatan bi yadihi wa kana yanharuha qa'imatan ma'qulatan yadiha al-yusra annabi ya bayan ya gama huduba sai kuma ya gangara ya tafi zuwa wajen yanka amina akwai almanhar har yanzu wurin yana nan inda ake yanka dabbobi da da cewa wurin a kewaye yake arfe ba kowa ke ganin sa ba a lokacin aka ce a wannan rana annabi ya yanka wato dabba dabba taguwa taguwa sai da yanka guda 63 da hannunsa kuma yana yankawa wato yana yanka ita taguwar tana tsaye sannan an ɗaure hannunta wato na na hagun haka annabi yake ta soke su yace wa kana adaduha adadu sini umrihi adadin dabbobin da yanka adadin taguwar da yanka adadin shekarunsu a duniya 63 duka ya yanka su lokaci guda sun ma'amsaka وأمر عليا أن ينهر ما بقي من المئة سنة نبي كامي يكما أمرشي علي بن أبي طالب cewa ya yanka abin da ya saura din na daga ɗari kenan taguwa guda taguwa ɗari ce ya yanka sittin da uku sauran ya ce wa aliyu ya ya ƙarasa yankansu ثم أمره أن يتصدق بجلالها وجلودها ولحومها في المساكين sannan annabi ya umarci Ali bin Abi Talib bayan ya yanka yace kai kai sadaka bi wato jilaliha ina kayan da ake dorawa akan dabba a kamar shimfida kenan shimfida da ke kan dabba wanda ake daura mata wasu ana samu kamar kaya na sakawa to wannan shine ake cewa jilal to idan an yanka dabba wannan ma sadaka ake ba da shi wajludiha da fatinta wa luhumiha da naman ga miskinai duka waɗannan guda ɗarin wannan yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallama lalle yana da kyauta kuma ya ya koya mana wannan sunna cewa mu rinka yanka abun yanka da yawa a irin wannan lokaci don mu ba wa miskinai saboda shine ranar da za su samu a ba su wannan tallafi su ma su dan karya kashi watakila wani yakan dauki watanni masu tsawo in dai ba sababi ba ba zai karya kashi ba amma a wannan rana ta sallah da za a yi wannan yanka to a raba musu a ba su fatu a ba su shimfidar dabba in akwai sannan kuma a ba su nama wa amaru Allah yu'ti al-jazzara fi jazaratiha shay'an minha وقال نحن نعطيه من عندنا وقال من شاء اقتطع وإن قيل في صحيح ففي الصحيحين عن أنس في هجته ونحر صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما قيل يخرج على أحد وجوه ثلاثة yace yayi umarni wa Ali bin Abi Talib kar ya ba wa mahauci komai a cikin nama ka'ida ta shari'ar musulunci idan mahauci ya yanka a ya fiɗa dabba to ba a biyansa da naman da ya fiɗe na dabbar a'a sai ce mu za mu biya shi mu za mu biya shi ba laifi a iya bashi sadaka shi ya ci sadaka amma ba wai a ce a biya shi da sunan naman naman da iya fede da shi za a biya shi ba haramun ne wannan sannan kuma mahauci ba shi da hakkin wai ya ce wai yana da wani abu na alkawari wanda idan ya fede dabba wannan nasa ne har zuwa suke da buhuna da wukakensu na yanka in an zo fiɗa daman bara masu tambaye ka ba kawai sai dai kaga suna yanke wani abu suna zuba a buhu to ba su da wani hakki duk mahaucin da ya je ya ɗauki wani nama a jikin dabbar wani ya ci haram saboda ba a bashi ba kuma duk wanda ya ba da mahauci ladan fiɗarsa da naman da ya feɗe ya aikata haram ya kamata a kiyaye amma ba laifi ba ne don sadaka normal yadda ake ba wa kowa sadaka a bashi ba wai don ya feɗe ba a bashi kamar yadda za a ba kowane musulmi wannan ba laifi ba ne ba sadaka ce amma ba wai a biya shi da wannan naman ba a kiyaye wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske a nan idan mun lura kamar da cikin sayil bukhari da muslim a riwayar anas manzan allah sallallahu alaihi sallama aka ce ya yanka sabba abudunin qiyaman taguwa taguwa guda bakwai a tsaye sai ce to wannan za mu samu hukunce hukunce guda uku kamar haka na ɗaya ahaduha annahu lam yanhar bi yadihi aksara min sab'in وأنه أمر من نحر إلى تمام ثلاث وستين ثم زال عن ذلك المكان وأمر عليا فنحر ما بقي إشكال شيني كونغا أنا منكر أنت يا ينكا تاغوا غدا ستين دا أكوكو طيب to kuma sai ibn al-qayyim ya dada kawo ya ce a cikin sahih bukhari da muslim akwai kuma inda aka ce ya yanka taguwa guda bakwai to yaya za mu yi mu haɗa wannan maganganun na farko to kenan sai dai a ce iya wanda ya yanka da hannunsa guda bakwai ne amma ya ba wa aliyu umarni ya ci gaba da yanka har su kai guda sittin da uku sannan ya bar wannan wurin a wannan wuri guda ɗaya ya yanka bakwai sannan kuma ya ce wa aliyu ya kammala har su kai sittin da uku sai kuma ya tashi daga nan gurin ya koma wani wurin sai ya yanka sauran sauran cikatan ɗarin kenan don a samu daman haɗa hadisan abu na biyu an ya kuna anas lam yushahid illa saba wa shahada jabirun tamaman nahar shi anas da ya ruwaito cewa annabi ya yanka guda bakwai to sai mu ce iya abin da anas ya gani kenan shi bakwai ya gani shi ko Jabir dan Abdullahi ya ga annabi ya yanka guda nawa 63 to kaga al-muqaddamu al-musbitu muqaddaman al-nafi wanda ya tabbatar da abu wanda ya gani yace gashi ya faɗa to kaga za a gabatar da zancen sa akan wanda yace ga iya adadi kaza kenan kaga Anas um, Jabir ya zo da adadi mai yawa Anas ya zo da adadi kaɗan sai mu ce to iya wato abin da ya gani ya faɗa yanzu misalin wani bai zo nan masallacin ba da wuri watakila ko kuma ya zo da wuri mutanen da ya gani a cikin masallacin nan ba su wuce mutum arba'in da biyar ba arba'in da biyar da haka da ya zo ba da labari ya ga arba'in da biyar ya fita wata harka ta ɗauke shi sai ya zo yana faɗa ce ai ranar kaza da aka yi karatu mutum arba'in da biyar ne a masallacin nan sai wani kuma ya zo ba da labari ya ce ai ranar kaza da aka yi karatu mutum ɗari da hamsin ne to dukansu kuma kowa ya zo to a nan gurin sai mu ce shi wanda ya ce arba'in da biyar ɗin nan su ya gani wanda kuma ya ce mutum ɗari da hamsin shi ma ya ga wannan ɗari da hamsin da dukansu amintattu ne kun fahimci wannan don wai a samu damar haɗa hadisan gaba ɗaya abu na uku annahu nahara bi yadihi munfaridan sam'an thumma akhadha huwa wa wa ali al-harbata ma'an fa nahara kadhalika tamama 63 kama qala غرفة بن الحارث الكندي أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة وأمر عليا فأخذ بأسفلها ونحر بها البدن ثم انفرد علي بنهر الباقي من المئة كما قال جابر والله أعلم ibn qayyim yake cewa to- a, taujihi na uku shine mu ce eh annabi da hannunsa dai iya yankan da ya yanka ya yanka dabba guda bakwai kamar yadda ana sai faɗa a can sannan sai kuma da shi da aliyu sai suka ɗauki wato alharba wukar yankan ita ce alharbatu kamar doguwar wuka ce haka su biyu sai suka riƙe ta saboda yawan dabbobin don gajiya da Allah ba zai iya yanka shi shi kadai ba Aliyu ya rike bangare shi ma ya rike bangare sai suka yi ta yankawa suka yi ta yankawa suka yi ta yankawa kamar yadda gurfa ibn al-haris al-kindi ya faɗa yace ya ga manzon Allah sansan a wannan rana ya rike saman wato wukan Aliyu kuma ya rike kasan wuka wa naharal budana su biyu din suka haɗu suka yi ta yanka tagowin nan gaba daya kaga wannan shi ya gani da idan sa gurfa Uh, ibn al-haris al-kindi wannan kuma yake nuna idan bukata ta kama mutum biyu za su iya haduwa su yanka bijimi ko mutum biyu su haɗu su yanka raƙumi watakila ɗayan bayi da ƙarfin da zai iya danna wukar to za su iya haduwa su su biyu ko ɗaya ya rike ƙarshen wuka ɗaya ya rike farkon sai wannan ya jawo sai wannan ya tura wannan ya jawo wannan ya tura ya halatta kamar yadda shi wannan ya ce ya ga annabi da shi da aliyu suna yi a duk da riwayar abu dawo da ci riwaya ce da'ifiya mai ɗan rauni kamar yadda malamai suka faɗa nan kuma sai ya ce to sauran cikatan ɗarin fa to sai ya bada Ali bin Abi Talib umarni ya ce to ka je ka kammala sauran wannan shine abin da malamai suke faɗa Allah musu rahama kenan dai duka anan a dunkule karatun mu na yanzu abin da yake nuna mana annabi ya yanka dabbobi da yawa a wannan rana ta sallah kuma duk musulmin da Allah ya bashi dama ko a Makka ko a gida to lalle ya yanka dabbobi masu yawa don a bawa miskinai mabukata a ba su sadaka manzon Allah yana faɗa a cikin hadisi kulli yawmin kullu rajulin kowane mutum fi dhilli sadaqatihi yawmal qiyama mutum zai zamanto a ƙarƙashin inuwar sadaka saran tashin kiyama iya yawan sadakar da kai iya yawan sadakar da kai iya yawan inuwar da zaka samu ran tashin alkiyama kun san akwai rana ko ran tashin kiyama akwai rana Allah zai saukar da rana daga can inda take qadrul mil bai wuce iya mil ɗaya ba ko kuma mil na mishi na sa idan na sa kwalli a ido zafi zai ta ƙona mutane ba rumfa ba bishiya a filin tashin kiyama duk wanda ka gan shi a inuwa to mai sadaka ne masu yin sadaka ran tashin kiyama za gansa a cikin inuwa to kaga akwai bukatar mutum yawaita yin sadaka ka yawaita yin alheri ka faɗa alheri ka aikata alkhairi kuma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra da abin da ku gabatar na alheri za ku same shi a wajen Allah ba asara naira biyar ka bayar naira goma ka bayar ana neman taimako ne a ba nema aka yi ba a hanya ka bayar almajiri ka bawa a'a wani ne ka bashi sadakar riga wani ka bashi sadakar abinci wani ka bashi kuɗi wani ka biya mai kuɗin makaranta wani ka biya masa kuɗin hajji wani ka sai masa gida wani ka yi masa ayyukan alheri dai wani ka sai abinci ka bashi wani ka bashi ruwa ya sha rijiya ka tona suna ta alwala a masallaci kai ana samun lada kowane mutum a kiyama zai tsaya a ƙarƙashin inuwar sadakarsa so kaga in Allah ya taimake ka ya sa ka yi da yawa haka za ka amfana shi yan uwana aikin alheri da kuke gani daɗi ne da shi wallahi daɗi ne da shi ko yaya ko fiwa wata wani ya ɗauka ya baka ya ce ga wannan saboda Allah sai ka ji daɗi ruwan naira biyar ko abin da ka fi ƙarfinsa ne wani ya zo ya baka sai ka ji daɗi to haka Allah ya ƙaddara shi yin alheri yana da daɗi kuma baiwa ce Allah ya hore wa mutum yana iya bayarwa wannan rabo ne fa shi sa aka ce manzon Allah ajwadun nas ya fi kowa kyauta kuma wa kana ajwa da ma yakunu fi ramadan mafi kyautar da annabi ya kasancewa lokacin kyautarsa shine a watan ramadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqra yana bayar da kyauta irin kyautar wanda baya jin tsoron talauci shi in ya tashi bayarwa wato bayarwa yake baya jin tsoron abin zai ƙare to haka ake so mu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen aikata alheri kada mutum ya zama manna'ul lil khairi mu'tadin asim mai hana alheri mai wuce gona da iri mai sabon Allah so mu yawaita mu shishuka alkhairai saboda ba mu san yaushe za mu gama da duniya ba malai ce walam yanqul ahadun annahu sallallahu alaihi wasallam wala ashabahu jama'u bainal hadi wal udhiyah بل كان هديهم هو ضحاياهم وهو هدي بمنن وأضحية بغيرها وأما قول عائشة ضحى عن نسائه بالبقرة وهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية فإنهن كن متمتعات وعليهن الهدي وهو الذي نهره عنهن تنزونا مثلا تقبل نامي شيني شين إنا مغنر حتى ليد هدايا alhaji ne ya tafi aikin maka tunda ya je aikin maka kaga zai yi hadaya ko jayyid to kuma a gida kuma akwai layya shin dole ne sai mutum ya yi layya kuma ya yi hadaya daman wanda dai bai je aikin hajji ba ba a masa maganan hadaya hadaya ita ce dabbar da alhazai suke yankawa ranar sallah ko ake yankawa alhazai na aikin hajjinsu tamattu'i ko kirani to zai iya yawa mutum kuma ya bar dabbobinsa na layya a nan gida sannan kuma ga can to shin annabi ya haɗa biyan shin an ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi layya kuma yayi hadaya ko ko dai layya kadai yayi bai yi hadaya ba ko ko hadaya kadai yayi bai layya ba inda ya je aikin haji to yayi hadaya ne kadai bai hada da layya ba ko ya akai to shine ibn qayyim yake cewa ba a ruwaito ba ko mutum daya ba wanda ya ruwaito daga annabi sannan kuma ko ɗaya daga cikin sahabbansa ba a ruwaito ba cewa sun haɗa abubuwa guda biyu sun haɗa hadaya sun haɗa layya kenan akwai sauƙi a cikin sha'anin ya ce hadayarsu ita ce layyarsu kenan mai aikin hajji idan ya yanka hadayarsa kamar ya yanka layyarsa ne kenan ba dole ba ne ba sai ya sira layya ba sai dai ya yi wa iyali ana iya yi wa iyali ko wannan na gida sai ce wannan na iyali ne shi kuma nasa ya yanka shi a makka in dai a ce annabi ya hada ne ko dai wani sahabi ya hada ibn qayyim ya ce ba ruwaito ba yayi hadaya amina a wani guri kuma inda ba mina ba idan bai je aikin hajji ba yayi layya kenan idan kana idan kana makka hadaya in kuma kana gida baka je aikin haji ba layya to amma an ruwaito wani hadisi daga nana Aisha take cewa dhaha an nisa'ihi bil baqari wai annabi yayi wa matansa layya da shanu wannan hadisi ne sahihi riwayar Imam Bukhari fil Haith da kuma Adahi da Imam Muslim fil Hajji riwayar nana Aisha to yanzu ya za a yi da wannan ta ce kuma yayi wa matansa layya da shanu can an ce ya yanka taguwa guda 63 nan kuma Aisha ta ce radiyallahu anha yayi wa matansa layya da shanu to sai malai yake cewa fa huwa hadiyun utliqa alaihi ismul hudhiyya ai wannan hadaya ce amma sai ta yi mata kiran ba ni sunan shi ta sa mata sunan layya me ya faru ta ce ai daman suka ce ai daman matan sun zo aikin hajji su ma sun yi tamattu'i fa innahunna kullu mutamatti'at sun yi tamattu'i ne wa alaihinna alhadiyu tunda sun yi tamattu'i ko akwai hadaya akan su ai wa huwa alladhina harahu anhunna to shine ya yankawa su matan nasa ba layyaya musu ba hadaya ya musu tunda su ma sun zo aikin hajji kuma sun yi aikin hajji na tamattu'i to sai kuma yace lakin fi qissati nahl al-baqari al-baqarati anhunna وهن تسع إشكال ألفظ حديث ياتي البقرة ثانية قد أقول بجمي ديا تو الحالي كما سوسو ترني akwai matsala anan in dai har kwaya ɗaya ce yanka in dai saniya ɗaya yanka ko bujimi ɗaya yanka to muna da matsala me matsalar wa huwa ijra'ul baqarati an aksar an aksara min tis'atin kenan mun samu sabon hukunci wato bujimi ɗaya zai iya isan mutum tara alayya kenan ko ba ka bane ai a'a ai an ce wa hunna tis'un matan su tara ne an yanka bijimi ɗaya to idan haka ne to wannan yana nuna cewa za a iya yanka bijimi ɗaya a matsayin mutum tara a matsalayya amma abinda muka sani da shine bijimi ɗaya yana yawan mutum nawa ne mutum bakwai ba shi muka sani ba altafan fiƙi da karatun da muka sani to yanzu a nan gurin in an ce an tafi annabi ya yanka musu ya musu layya ɗin to su su tara ne kuma ya yanka bijimi ɗaya ashe kenan ya halatta mutum tara su haɗu su yi tarayya su yanka me bijimi ɗaya alayya to ibn al-qayyim yace wa hadha al-hadithu jaa bi thalathati alfazin wannan hadisin ya zo da lafaza ne guda uku ahaduha baqaratun wahida bainahunna annabi ya yanka wa matansa saniya guda ɗaya a tsakaninsu asani lafadi na biyu annahu dhaha anhunna yawma idhin bil baqari yayi wa matansa layya a wannan rana da shanu kaga ba a ce saniya ɗaya ba bil baqari asalis dakhala alaina yawman nahari bi lahmi bi lahmi baqari annabi ne ya shigo wajen mu ranar sallah muka ga naman shanu naman shanu a hannunsa mai riwaya ce faƙultu ma hada menene wannan ya rasulullah faƙila zabaha rasulullah sallallahu alaihi sallama an azwaji sai aka ce ai annabi ne ya yanka shanu wa matansa an gan shi da naman shanu to yanzu wannan ya za a yi to shine malam yake cewa wa qad ikhtalafa ko uktulifa fi adadi man tujzi'u anhunna ko anhum albadanatu wal baqaratu to kan malamai sun yi sabani wai mutun nawa ne ya halatta su yi tarayya alayya akan saniya ko bujimi ko raƙumi mutum nawa ne za su iya haɗawa su yanka raƙumi a matsayin sun yi layya ko su yanka bujimi a matsayin sun yi layya faƙila zance na farko aka ce saba mutum bakwai wakila ashara wasu suka ce mutane goma ma to kaga sabon karatu kenan wasu sun ce mutum goma su haɗu su yabi jimi ɗaya mutum goma su haɗu su yabi jimi ɗaya ko mutum goma su haɗu su yabi raƙumi ɗaya wa huwa qawlu ishaq thumma dhakara ahadith ra'ayin ishaq ne ibnu ahuya ya kawo hadisai sun maƙala wa hadil ahadisu tukharriju tukharraju ala ahdi wujuhin thalathatin za a iya fitar da hukuncin wannan hadisai a fuskoki guda uku imma an yuqala ahadisu sab'ati aksar wa asaqu to to yanzu za a fara taujihi kenan hadisan da suka zo suka ce mutum bakwai ne kawai ya halatta su yi tarayya akan bijimi to su suka fi yawa su suka fi inganci sun fi yawa mutum bakwai mutum bakwai mutum bakwai akan bijimi guda ko raƙumi sun fi yawa wa asahu kuma sun fi inganci ko kuma a ce an yi ƙala adlul ba'iri bi ashara min al-ghanami fil ghanaimi li'ajali ta'adili alqismati ai a lokacin ganima idan an zo rabo raƙumi ɗaya yana matsayin tumaki goma ne din raƙumi ɗaya tumaki goma ne kamar yanzu misali an za a kwatanta ku ai muku rabo na daidai kai in an baka raƙumi ɗaya sai a baka tumaki guda goma a maimakon raƙumi ɗaya ko kuma a baka raƙumi ɗaya a baka tumaki guda goma a lissafin da aka yi raƙumi guda ɗaya yana iya zama naman sai cure ya zama tinkiya ko rago guda goma ina fatan kuna fahimta tayyib dan a daidaita rago wa amma kanu an sab'atin fil hadaya wad dahaya fa huwa taqdirun shar'i kaddara cewa mutum bakwai a raƙumi a cikin hadaya ko a cikin ko ko saniya a hadaya wannan kaddarawa ce ta shari'a ina fata ana fahimta yawwa wa imma an yuqala zalika yaktalifu bi ikhtilafi al-azminati wal amkinati wal ibl wallahu alam ana iya cewa sabanin lokaci da zamani da yanayi yakan sa hukunci ya iya canjawa almuhim ibn qayyim yana nuna mana cewa akwai sabanin fa malamai dangane da guda nawa ne zai ishi a shari'a mutane za su iya tarayya akan raƙumi ko bujimi amma zancen da ya fi inganci ka fita daga sabani kurin ku haɗu ko bakwai ku yanka kawai shi kenan ku wuce wurin ونهر صلى الله عليه وسلم بمنهره بمنا وعلمهم أن منا كلها منهر وأن فجاج مكة طريق ومنهر وفيه دليل على أن النهر لا يختص بمنا بل حيث نهر من فجاج مكة أجزاءه لقوله وقفتها هنا وعرفت كلها موقف تسيكون بياني أكن إناني متن الحج زي ينكا دكا قريدك سامو أمين ولي ينكاني annabi ya yi yanka a mina kuma ya sanar da su cewa dukkan mina gaba ɗaya wajen yanka ne sannan hanyoyin makka ma makka fijaj lunguna na makka a iya yanka a nan a wuce kuma a yi yanka kenan tunda aka shigar da makka ya halatta alhaji ya je makka ya yanka dabbarsa ta hadaya kenan kuma yana nuna lalle ba mina ne kadai za a yanka ba bal haisu nahara min fijaj makka ta ajza'ahu duk inda ka je na lunguna na makka ka yanka ya halatta saboda manzo Allah ce na tsaya anan wa arafatu kullaha mawqif na tsaya anan arafa duk wurin wato tsayawa ne to ita ma mina din har can makkan da aka shiga ya halatta annabi ya nemi a yi masa rumfa amina kar ku manta shi alhaji an ce kare lullube kansa ba zai sa hula ba ba zai lullube kansa irami ba amma lema da rumfa ana iya yi dan haka malam yace wasu ila uku wa sa'ala an yubna lahu bi minan madalla min alhar annabi ya nemi sahabbai yace a gin a kafa masa rumfa amina saboda tsananin zafin rana kun san kasar Saudiya akwai zafin rana yace li'anna mina manahu man sabaq mina gurin tsuguno ne ko gurin durƙuso ne ga waɗanda suka gabata cikin annabawa wa fi dalilin ala ishrakil muslimin fiha kuma wannan yana nuna mana ita kanta mina din nan gurin musulmi ne gaba ɗaya duk wani musulmin duniya yana da haƙƙi a mina inda za a zo yanka filaye to duk muna da filaye a wurin sannan wa anna man sabaqa ila makanin fa huwa haqqu bihi hatta yartahila anhu kuma a ƙa'ida idan wuri yana nan void a buɗe haka kamar daji duk wanda ya riga ka wuri ya zauna a daji ba gidan kowa ba ba lan an sabe a daji babu wannan duk wanda ya riga zama ya kafa wuri to wannan wurin nashi ne wannan shine ka'idar shari'a don haka duk lissafin da za a zo idan aka je ƙauyuka za ka gaba su da takardar da gwamnati ta ba su filaye haka ne ba wanda ya yanka musu daji suka je ba kowa a gurin suka sara ko ba ka bane ba masu kiwon raƙuma masu shiga sahara fulani masu kiwo dajin Allah sai mu fulati ne je dajin Allah sai sari itace kudin ya mai da shi gidan kwana ba wata gwamnati za ta ce ina takaddaka a gurin wa sai wannan filin to duk wanda zai zo wannan wurin to wanda ya fara zuwa wannan wuri wannan wuri nasa ne yanzu garin na aida babu shi wasu suka zo suka sari garin suka zauna tun da zaka je farkon wanda suka sara zaka ce kafin ma ai sarki shi kansa sarki sai an hadu ake nada sarki ai ko shi kadai yake zuwa ya nada kansa ba sai mutane sun hadu ba tukunna sai a ce ya kamata a yi shugaba to kafin ya zo shi ma wani ya riga shi to a ka'ida a shari'a duk wanda ya riga ya je ya sari wuri ko ya sari gona a daji ya noma to nasa ne kasar Allah ce kuma ba za a zo a ce ya tashi ba ko wani daga baya ya zo ya tashe shi daga wannan wuri hadi ni'matul islam to mu yanzu mu ne anan ma ba ni sunan shi anan ma ake ganin filaye da waye waye na gwamnati ne ko ya sauran su ko anan kudu yanzu a Najeriya idan ka je kudu din nan sarakunansu su suke da mallakan duk filayen garurrukansu sarki da ka sani da waye da sauransu duk filaye duk tsadar jiha to sarakunan su suke yanka filaye suke bayarwa ita ma gwamnati sai dai ta zo ta nema a wurinsu kuma ka duba ƙasa ɗaya al'umma daban-daban da hukunci daban-daban mu kwanan sai a zo a ta azaba ta fama amma suna can su wallahi al'azimu ba a isa a taɓa musu ba kuma mutanen garin sun sani dole ta hanyar sarakunan suke samun wannan kasar su suke yanka musu suke ba su dama su zauna su yi waye su yi makaranta su yi gidan mai su yi meye su yi meye su yi meye sauran kuma a haka ake tafiya galibin su haka suke rayuwa in kuma nan dai akwai bin doka da oda kam Allah saka da alheri har sai ya bar gun kuma ba wanda zai mallaki a ya mallaki wurin matukar yana gurin sai dai in ya bar wurin falamma akbala naharahu istad'a bil hallaqi fa halaqa ra'sahu wa qala ya ma'mar amkanaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam min shahmati udhnihi wa fi yadika al musa fa qala ama wallahi ya rasulullah inna dhalika la min ni'mati llahi alayya wa minhu qala ajal idha aqarra laka dhakarahu ahmad wa qala lahu khudh وأشار إلى جانبه الأيمن كجنبه هكذا جانبه الأيمن فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه ثم أشار إلى الحلاق فحلق جانبه الأيسر ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إليه ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة وهو دليل على أن الحلقة نسك ليس بإطلاق من محظور طيب yayin da annabi ya kammala yanka kuma abu na ƙarshe da zai shine sai mai sai aski yace mai askin sa yazo annabi yana da ma'askin sa kai ma yanzu ba laifi bane a matsayin ka na alhaji ko wani kana da mai maka aski wani shi kadai shi yake taba maka kanka ai ya dan fi daraja da kima akan ka je kai ta mika kanka ga kowa da kowa annabi yana da halak din sa mai masa aski yazo ya masa aski kina wannan yana nuna idan an je aikin hajji ana so a yi aski ya ce ya kai ma'amar yanzu annabi ya baka kunnensa ka taba mai aski ai dole dan taba kunne ko ya ce a hannunka da da aska shine musa musa aska kenan fa wa fi yadikal musa hannunka da aska annabi ya baka ya ce eh yake masa magana haka kai lalle wannan yana daga cikin ni'imar ubangiji in dai har ya baka dama haka din to wannan ni'imar Allah ne a ce yau ka taba kan annabi sallallahu alaihi wasallama kai masa aski kuma ya tabbatar da kai kamar yadda Imam Ahmad ya ambaci wannan hadisi hasan ne bi shawahidi to mal shahid anan shi in an yi annabi aski gashin sa ba kasa yake faduwa ba ana gama askin nan sai ya ce sai ce karbi karbi gashin ya bayar ya ce raba wanda suke gabanka su sabayin annabi ana mai aske tsayawa suke suke kafa layi rabe shi tsitsinka gashin ake kowa ya dauka ya rike kowa ya dauka ya rike saboda ya halatta ai tabarruki bi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam da abubuwan annabi ana tabarruki da miyau dinsa jininsa bawalansa guminsa hawayensa komai da ka sani na annabi gashinsa ana tabarruki da shi amma shi kadai ne a duk duniya a nasi abinda ya tabbatar shi kadai ne ake tabarruki da wannan abubuwan da aka faɗa na shi malamai waliyai shehunai Allah ƙara karama da girma da matsayi ku riƙe gashin ku da abubuwan ku gaba ɗaya da ruwan alwalan annabi ana tabarruki da shi amma banda wani annabi ko na abubakar ba a rawaito ana yi ba abubakar ya kaga shine number 2 aiko to ba a rawaito ana yi ba to da wanda ya je ci gashin malaminsa ko ruwan alwalan malaminsa ko gominsa ko wani wannan kuma shi ya jiyo kuma bai cancanta a yi masa haka ba yi wa annabi kishiya ne to yanzu ba ma gashin ba motocinsu ake yi motarsu in sun zo sai a shafa a ce an samu tabarruki ko kuma ka je ya shafa maka kai ya yafe maka wani ma daga kansa ya gani ya ce daga nan iyayen da na gani din na yafe muku wallahi ya juya kai ce kuma duk an yafe muku mutane su je su ta kuka an yafe musu wannan ƙarya ne ba daidai ba ne sannan na'am wai wani yana da gashin ko anan kano ba haka ba ne sab jiddan abinda aka ce an yi shi tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma hatta a cikin sabon ba kowa ba ne ma yake da shi so wani dai ya je ya nemo gashin wani kawai yana ta cin kasuwarsa da shi to kuma in kana da gashin sai me kai din in kana da gashin waya baka shine ai abin tambaya waya baka daga ina sai a ba mu isnadi da salsala ko ba ka bane ya nuna wa mai askin ya ce aske nan shi annabi in an zo fa aski shi yake cewa mai askin aske nan dama yake cewa a aski kuma sunna shine duk wanda ya je mika kansa ga mai aski ka mika ka ce to aske dama in ya gama sai ka ce aske hagu a fara aske dama sannan aske hagu ba wai kawai ka je ka mika masa kanka kana gengedi yana maka aski ba wani ne je da kayan gemunsa masha Allah kawai yana ana masa aski ya ji daɗin aski kawai kama gengedi ana ta fesa masa ana abin nan mai askin ne ya zo da kilifan ne ya kwashi gemun nan gaba ɗaya duk bai sani ba gaba ɗaya abin nan ana ta masa gyara haka ana taɓa masa yana yana wannan sai da aka gama masa aski zai biya kuɗi ya ɗauko hularsa zai sa ya duba sai ya ga shi ne kuwa ya daɗa duba ya ce kai ina ka kai min gemun ya ce alhaji ana ɗauka za ta fi da shi ne ya ce to wallahi sai ka damun da gemu to ɗauka za a lillika shi rasa yadda zai idan kana da gemu duk lokacin da aka kwashe maka gemun ka to ba za ka iya yawo a cikin mutane ba za a lafiya kuwa wani ma hijira yake ya kaure ya tafi wani gurin sai ya dan tsoro sai ya dawo to ku kula akwai masu aski masu keta wallahi da ka dan gengeda zai kwashe maka gemu ya zo ya barka da aiki to sannan da ya karba na nan bangaren dama din na bangaren hagu sai ce ina abu talha gashi nan sai ce to kai ma karbi ka je ka raba mutane to shi wannan abu talha ya samu a tarihi yakan tsaya yakan karbi gashi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yana rarraba mutane to sannan da ƙarshe sai ya faɗi hukuncin masu aski duk wanda ya je aikin hajji ko aikin umra yayi aski yayi kwalkwabo to wannan annabi ya masa addu'a sau uku Allah ya masa rahama Allah ka gafarta masu aski kwalkwabo Allah ka gafarta masu aski kwabo sai wani ya ce walil muqassirin ya rasulullah ya manzon Allah har masu saisaye ma sai manzon Allah a na hudun sai ya ce wal muqassirin ko a na ukun sai ya ce wal muqassirin na hudun kan ya ce to masu saisaye ma su ma Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu mala ya ce wa huwa dalilun ala anna al halqa nusukun laysa bi itlaqin wato min mahdur kenan askin shi ma wani wata ibada ce ba wai kawai iya mahzuri ne ba in an ce abinda ba a so a yi mai aikin hajji aske kansa yana cikin aikin hajji amma in ya gama zai iya aske gashinsa ya fi saisaye din ya fi saisaye amma kuma abinda malamai suka tabbatar in dai ba ba ni sunan shi in dai ba aikin hajji aka je ba to kuma ba a ruwaito ana yin aski kwalkwabo gaba ɗaya ba misali ko kun fahimta inda aka ce a askin kwalkwabo mutum ya katse kansa tas yana kyalkyali to aikin hajji ne ko umra amma in ba nan ba duk sauran aiki kuma shi kuma saisaye ne mutum zai sai zai babin ne ya dan yi abin nan abin sai wanda yake da larura wanda yake da amosani wanda yake da dandruff wanda yake da kwarkwata wanda yake da ciwo wanda yake wannan ya halatta ya je aske kansa karkab gabaki daya wannan ba laifi bane ba abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh